لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله اركفني الجهود الله الله من إلى يوم القيام الله الله وهنيئا إن كريما الله الله كنت أكثرت المرامي الله الله الدرجة اتقاني الله الله وانتحالي في غرامي الله الله إن رضيتم فمرادي الله الله في رباكم ومرامي الله الله واصلوني واصلوني الله الله دائما هاكم زمامي الله الله حكمكم حقا براني الله الله ومعاني أمناني الله الله وغروري ووراني الله الله وجراني وتعالي الله الله ذكركم قوت الروي الله الله وواجبي وكلامي الله الله لا يرى ذكر سواه الله الله إلى ميري ولساني الله الله إنني مهما جراني الله الله شغلتي في إبراهيم الله الله إنني مهما كلامي الله الله شغلتي في إبراهيم الله الله إنني مهما تراني الله الله شغلتي في إبراهيم الله الله روى قلبي ولساني الله الله وجلودي وجياني الله الله حركتي وسكوني الله الله ومسيري ومقامي الله الله وابتدائي وفراشي الله الله يرزقي وهو منامي الله الله داري وهو بيودي الله الله ثم سمعي ومساري الله الله وهو ذوقي وهو لمسي الله الله وهو نبري واجتمامي الله الله وهو فوقي وهو تحتي الله الله وورائي وأمامي الله الله وهو كلي وهو جزئي الله الله وصلاتي وإيماني الله الله وهو مهمومي وقلبي الله الله وزكاتي وصيامي الله الله وهو مالي وكفاني الله الله شيخ مال الانتقام الله الله وهو رباني وإيدي الله الله وهو حجي في حرامي الله الله والمحلة المناسك الله الله وهو توحيد الكرام الله الله لا درجة أن سواه الله الله لقتيل أو لزام الله الله حبه نعد وأرش الله الله فكرة في الانتقام الله الله فكرة في الحب عندي الله الله ليس لي سوى الوسام الله الله ما أرى له منوني الله الله الكرام الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله الذي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتينا بزفر يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله a yau na gota shida yau shi daga watan rajab hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha takwas ga watan januwari 2024 za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin tarihin maulan mushar ibrahim sallallahu anhu wanda muka sa mai suna da farfajiyar shehu ibrahim Ah, idan ba mu manta ba jiya muna magana ne akan a inda aka haifi maulan mushaw radiyallahu anhu wato garin tsaiban yakan a kuma mun faɗa shekarar da aka haife shi sha biyar ga watan rajab hijirar sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam alif dubu ɗaya ɗari uku da goma sha takwas shi ita wannan gari da aka haifi shi yau inda ake ce mishi tsaiba eh, tsakaninsa da kaulaha bai wuce kamar kilomita hamsin da takwas ba wata alƙarya ce wanda mahaifin shehu radiyallahu anhu shi ya gina wannan watakan ainihin alƙaryar a a ana kiranta a, shi ya saka mata suna da taba a ainihin sunan kenan a yare ne na walfu abinda yake nufi wanda ya yi kasala ya girman kai za a wuce shi saboda haka a nan aka haifi shehu ibrahim radiyallahu anhu a wata a ƙarƙashin wata babbar bishiya har yanzu gurin yana nan a bayan shehu ya eh, faila ta zo ko gabanin ma faila ta shi ya canja wa wannan su- gari daga taba ta koma tsaiba saboda neman saka mata suna da neman albarkacin sunan madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka mata tsaiba a wannan guri aka haifi shehu radiyallahu ta'ala anhu mahaifiyarsa ta shayar da shi yadda musulunci ya tanadar حولين كاملين كو والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه saboda haka da lokaci da ya kamata ya shiga makaranta Maulana Mushaw radiyallahu anhu a ya shiga makaranta karkashin kulawar mahaifinsa a Shehu Alhaji Abdullahi shine ya karantar da Shehu Ibrahim radiyallahu anhu alqur'ani tun daga farko har zuwa ƙarshe shehu ya haddace alkur'ani a shekaru kaɗan ɗan ƙanƙan hadda mai ƙarfin gaske hadda mai ban mamaki saboda a zamanin ana cewa ba a taɓa ganin mutum mai kaifin hadda kamar maulan mushawar jama'a akwai wani guri da ake ci mashi tofar shi ma shi wannan tofar ɗin wata hanya ce ta ma tsakanin haular da tsaye ɗin manya suka ce shehu radiyallahu anhu bai gushe ba yana yawan kai kawo ana yawan ganin shi a wannan hanya yana yawan wucewa da yana karatun alkur'ani saboda yawan karrara karatun alkur'ani da yake akan wannan hanyar har mutane da suke zama a wannan hanyar da wanda suke wucewa suka gano shi wato suka gano mulan musharrani radiyallahu ta'ala anhu bayan ya haddace alkur'ani hadda cikakkiya da ruwayar warsu an nafi sai ya kama kuma ya shiga wajen neman ilimi shi ma dai neman ilimin nan a wajen babansa ya yi karatu domin an tambaye shi aka ce wane ne malaminka ya ce mahaifina ne aka ce shi kuma fa ya ce shi ma mahaifinsa ne aka ce shi kuma wannan ma ya ce ku bari idan ana gadon karatu to mu gadon sa muka yi ba wata jami'a da muka je a gidanmu muke karanta ake karantar da mu muke zama haka saboda haka mahaifinsa alhaji abdullahi ne ya karanta da mulan mushaw radiyallahu anhu dukkan fannoni na ilimi kama daga abin da yake na fiqh tun daga abin da yake cin shi matnul ahdari ka kama zuwa ismawi iziya ah, risala ka kama ka je su askari ka wuce har zuwa mudawwana duka a wajen mahaifinsa ya karanta ta ka zo bangaren abin da ake cewa wata kan usulul fiqi a wajen ya karanta bangaren tafsiri daman babansa mahiri ne a wannan kamar yadda muka faɗa jiya bangare na balaga da nahu da sarfu da mantik dukkaninsu an ce shehu radiyallahu anhu bai gushe ba yana tare da mahaifinsa yana ɗaukan katu bai duk inda mahaifinsa yake yana wurin kuma wannan karatun al'ada ba wai iya shehu radiyallahu anhu ne mahaifin ya koya wa karatu ba ba wai iya shi ba an gane ko dukkanin yan uwansa an kanta da su sai dai Allah subhanahu wata'ala yana ba da karatun ne ga wanda ya so ko kuma ya bayyanar da wanda ya so dukkaninsu masu ilimi na ga muku abin da shi kansa shawarar jallawa anhu ya faɗa cewa ‘yan uwana baki ɗansu masu ilimi ne to amma dai shi kan zakaran gwajin dafi ne shi a cikinsu radiyallahu anhu ya bai gushe ba safiya da rana hanyar tafiya da kore yaushe idan kaga in kaga alhaji abdullahi to za ka ga ɗansa shawar ibrahim tare da tafai yana ɗaukan karatu a wajen babansa in ko ba hanya ba ne ba baya wajen baya hidima to yana ɗakinsa yana yin karatu da dare saboda haka wata rana a sai da dare sai alhaji abdullahi ya fito da alhaji abdullahi ya fito sai ya shiga ɗakin shawar radiyallahu anhu sai ya duba sai ga bai ga shawar yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan da nake sare da shi shi ma ya fara fita yawo kenan ya fito kofar gida yana jiran shawar radiyallahu anhu yana ganin sai ce ibrahim wannan wani irin asara ne kai da nake sa rai da kai yanzu kai ma ka fara bin mutane kenan kana fita yawo ba ka karatu ya ce baba ba haka bane ba na fara karatu ne a ci balbal ɗin da nake karatu kanan zub ɗinta ya ƙare shi ne na fita in je in ego ya ce to kada ka ƙara bari daga yau kanan zub ɗin naka ya ƙare har da zai kai ka bar lokacin karatunka da safiya ta yi a alhaji abdullahi ya kira shugaban sallallahu anhu ya ƙara mishi nasiha ya ce ya ƙara dagewa da karatu ina sa rai da kai to fa tun daga wannan lokacin ba a taɓa bai taɓa neman shehu a wajen karatu ba ya rasa shi haka idan ya sa a tafi aikin gona shehu ne mutumin farko da yake tafiya shi yake riga kowa zuwa gona kuma shi yake zuwa a ƙarshe a gawa da gida aikinsa zai je aiki yadda almajirai suke aikin kuma bayan sun tafi shine wanda yake kula da gonar babansa saboda kada a birrai su zo birrika ake ko birrai ne to magukanawa birrai ko saboda kada birrai su zo su lalata wata kan ainihin wannan gona idan ya zo ya gama idan yana aikin gona karatun alkur'ani yake yi idan ya tsaya hutu littafin sai yake budewa yake karantawa ko da yaushe wannan shine aikin maulan mu shehu ibrahim sallallahu alaihi ba fa iya bangaren addini ba shehu har sai da ya fara koyan watakan yaren faransanci a wajen abokinsa da ake ci mishi jajate da mahaifinsa ya ga yana koyan faransanci na gaya muku jiya cewa mahaifin shehu radiyallahu anhu mutum ne mai tsauri yana kiyya ga tura mulki mallaka ya ce a ibrahim ban sa hale maka ka je kai karatun kafiran nan ba shi ke dai da karantawa wata rana suna zaune tare da mahaifinsa sai aka turo da wasiƙa daga wajen tura mulkin mallaka zuwa wajen alhaji abdullahi kuma da yaren faransanci to wa zai karanta sai aka nema kowa da iya ba da harshe aka iya sai da aka shewa ce shi a bashi zai karanta za ka iya ce ya karanta ya karanta wa ban ya fassara mai ya ce a ai ban sai yace ai wannan dan koyon da yake ce ko ma to kaje karanta yace a na zaba abin da ka zaba da farko radiyallahu anhu bari na kura in ci gaba da da wata kan ainihin abin da kauso din wannan kenan wannan abin da yake nuna mana shine cewa maulan mushi radiyallahu anhu ya tsaya ya nemi karatu yadda ya kamata ya yi ilimi yadda ya kamata an fahimta ko yana faɗa cewa ba abin da shehu baya so wai ya ji an ce wai wannan ilimin naka na annabaiwa ne sai ta a karatu ne wazar kuma abin nan da yake nuna mana waliyin Allah ne shi radiyallahu anhu dan baiwa ne shi amma ana gaya mana cewa in ka tashi kai kokari baiwar da Allah ya tusa a cikin ka sai Allah ya fito da ita amma idan ka tashi ka zo na ka jan kwafe shi kenan bai wannan ba za ta bayyana zuwa gare ka ba saboda ba a haihuwan mutum da ilimi ba a haihuwan mutum da ilimi tashi Allah ne ya faɗa al'ada shi ne za a haife ka baka san komai ba sannan ka san komai Allah yana gaya mana wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'alakum as-sam'a wa nafsara wa naf'idata la'allakum tashkuruna cewa Allah ne ya fito da ku daga cikin mahaifanku mata ba ku san komai ba daga nan zaka san cewa ba a haihuwar dan adam a a me yake suna da ilimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce a al-ilmu bit-ta'allumi wal hilmu bit-tahallumi wa man yataharra al-khaira yu'dahu wa man yatawaqqa ash-sharra yunqaw annabi yace ilimi ana samun shi ne da nema ba zama ake ba ga rayuwar shi mun gani haka zalika hakuri ana samun shi ne da yin hakurin ba zama zaka yi ba kai a cikin kai hakuri mai hakuri ne kai wa man yantahar alkhair duk mutumin da yake neman alkhairi idan a bashi wanda yake ne yake guje ma shari Allah zai kiyaye shi daga wannan shi yasa imamu shafi'i yake cewa ta'allam falaysa almar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna kabira alqaumi la ilma indahu saghiran idza altaffat alayhi aljahafilu wa inna saghira alqaumi in kana aliman kabirun idza ruddat ilayhi al-mahafil imam shafi'i yake cewa kai tashi ka nemi ilimi ba a haihuwar mutum da ilimi hakika shi mai ilimi ba daidai yake ba da jahili idan aka samu babban mutum mai shekaru babban yaya a gida ko a zawiya ko a gari idan har jahili ne to yaro ne idan aka zo taro zai kasa ake suna kasa babar an fahimta ko ya ce amma idan aka ce aka tattar da yaron ciki shi ne mai ilimin to shi ne ba a wajen taro shi ne kawai ka'ida kuma maulan mun shawar rajiyar Allah ta'ala an ya rubuta littafi su kucin ya saka mai suna a tafsiratul anami fi annal ilma huwa ilma nuna wa halitta cewa ilimi shine jagora mai ilimi shi ake jagorantarwa sabida haka ɗan uwa maulana shawara jallawa ta'ala anhu haka ya tashi ya nemi ilimi sannan yana daga cikin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mai an ce mutum ne shi wanda bai san me ake nufi da mantuwa ba duk abin da ya ji ya zauna a kansa har abadal abidina duk abin da ya karanta ya iya shi ya zauna a kansa har abadal abidina ba zai taɓa mantawa da shi ba kai shawu ibrahim radiyallahu anhu yana cewa ni ina mamakin a samu wai mutum ya ce ya yi karatu ya manta karatun sai in ga cewa kamar bai karanta ɗin ba ne ba ba daban na karanta a cikin ayoyin alkur'ani da ayoyin da suke nuni cewa akwai mantuwa ba da zan yi cewa duk mutumin da ya yi karatu ya ce ya manta zan ce mai a kai bai karanta ba amma da yake na duba a cikin ayon alkur'ani na ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa laqad ahidna ila adama min qablu falasiya wa lam najid lahu azman to falasiyan nan da Allah ya faɗa sai ya ce tana to ashe akwai abin da ake nufi da mantuwa ba daban na karanta alkur'ani na ji Allah ya ce wa ma an sanihu illa shaytanu an azkura da zan ce babu mai ake nufi da mantuwa mutum ya karanta ba daban na ji Allah subhanahu wataala ya ce sani qur'uka falatan sa to da zan iya cewa ni ban san me ake nufi da mantuwa ba in ji maulan mushau domin shi duk abin da ya karanta a kansa ya haddace shi haddace ba za ta taɓa fita ba da abin da ya gani ya zo da akwallonsa ba zai taɓa mantawa da wannan abin menene ya janyo mai shine wata kan karatun aka yi da gasken gaske karatun ya yi da gasken gaske sannan kuma aka bi karatun da aiki da shi biyayya ga Allah daman kuma ita biyayya ga Allah tana gadar da ilimi kuma sabawa Allah yana gadar da rashin ilimi in ji wa in ji imamu shafi'i radiyallahu anhu yana cewa shakautu ila waki'in su a yuzzi فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نورا ونور الله لا يهدي لآسي وأخبرني بأن العلم نور ناقي ومالمينا وكيء ƙaran rashin haddata kun san wani imamu shafi hadda an ce shi ne idan ya buɗe takarda zai karatu sai ya rufe ɗaya fejin saboda kare san ga caku ɗaya don da abin da ya gani ya zo na kan to ko yace aka ɗan samu wani lokaci yadda ta ɗarike sai ya tafi wajen wakilu ya ce mai na fa gada ta tana riƙewa sai ya ce muka daina saba wa Allah sai ya bani labari cewa shi ilimi haske ne na Allah shi ko Allah baya ba da kyautan haskensa ga mai sabawa shi ko shehu radiyallahu ta'ala an ya ce ma jalastu safihan qat ba wai sabo ba wawa mai saban ma ni ban taba zama da shi ba ba ni da aboki wawa balle ni na wai wata ne wautan sabawa ba subhanahu wata'ala dan haka wannan biyayya ta Allah subhanahu wata'ala ita ta gada wa maulan bashir radiyallahu anhu wannan kaifin basira da iya haddace karatu nan da nan yayi karatun ba wai ba ai karatun ba matarsa ta farko sai da Aisha wanda ake ce mata bajin asa ita ce mahaifiyar sayyida Fatimatu Zahra wanda ake ce mata ya Fati ita kuma wannan ya fatin ita ce kuma matar sayyidi Ali Sisi kalamul faidati baban sayyidi Hassan Sisa to ita take ba wa jikanta imama hassan sisa labari take kai barin gaya maka ka san ko dare baki ɗayansa daga bayan sallar isha'i dare baki ɗayansa kandil biyu ne da rabi ya ce ba kaka me kike nufi dare baki ɗaya kandil biyu ne da rabi ta ce kakan ka shehu ibrahim radiyallahu anhu idan aka je aka yi sallar isha'i idan ya ci abincin dare zai komo ɗaki ya buɗe littafi yana ya kunna kandil ya buɗe littafi yana karatu yana karatu ni kuma bacci ya ɗauke ni sai kandil ɗin nan ya kusan mutuwa ya zo ƙarshe sannan zai tashe ni sai kunna mai kandil na biyu zai ci gaba ya ringa karatu ya ringa karatu sai kandil na biyu ya zo ƙarshe zai mutu kenan ya tashe ni kunna mai kandil na uku sai kandil na uku ya zo rabi sannan zan ji ana kiran asalatu zai rufe sannan ya tashi ta masallaci la haula wala quwwata illa billahi kaga fa yadda ake karatu ba wai tashi akai ba kun ji yadda ake karatu gaba ɗaya na rayar da rayuwarsa ne baki ɗaya zuwa ga me zuwa kai jaran baki ɗaya zuwa ga karatu imam hasan sita yake cewa wata rana shi radiyallahu anhu ya haɗa taro na ɗaliban Senegal wanda suke karatu a Masar Azhar da ɗaliban Senegal da suke karatu a Maghrib Morocco da ya zauna da su ana karatu yana kai musu bayani sai suka ce kai cewa an gaya mana fa an ce mana cewa kai dinnan karatun ka kawai na baiwa ne ya ce a ba buga da abin da ake nufi da wannan shine karatu ne uwa zan mutu karatu ne ya ce bari in gaya muku wani abu shi ilimi shi ilimi idan ka ba shi dukkanin lokacinka sai ya baka wani abu daga nashi saboda wa ma'uci tun yin ilmi illa amma idan ka ce wai kai mai wayo ne bari ɗebi wani abu na wata ina kaɗan in ba ilimi ni shi ya ce ba za ka samu komai ba a cikinsa shi sa wani mawaƙi yake cewa walai sattisabul mali duna mashakkatin ta hammalu hafal ilmu kaifa ya kunu ومن رام الأولى من غير كد أداء الأمرة في طلب المحالي تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللعالي كوب هنا ما سو تعليما تعليم تعليم تعليم yace ba a an ce wai ba a samun dukiya sai an wahala ake samun dukiya to ta yaya kuma ilimi kai tunanin ba za a wahala ba in za a same shi ba zai yi ba hakika idan ba wa marraman ulamin gairi duk mutumin da ya nemi ɗaukaka ba tare da wahala ba ba tare da ƙoƙari ba ya ce to hakika zai ɓatar da rayuwarsa baki ɗaya wajen neman abin da ya tura suke ce ma impossible abin da ba zai taɓa yiwuwa ba kana neman ɗaukaka kana baccin dare kana so ka zama to mai ilimi kana baccin dare a kai wannan kana baka wa kana kana wahala ne zuwa fa ake cikin koji a nitsa can ciki a ebo lu'ulu'i kai kuma kace kana zan zaka nemi wannan lu'ulu'in ba zai yi ba shaw radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa a cikin diwani yana cewa a a a wa inda lalal juhal zal ilmu wal huda fa tafsiru zuljal laysa bi alimi yace idan jahili suka zo ɓata ilimin nan ba zai yi ka ce wai da jahili da malami ɗaya bane ba idan shawar rajin lana yake cewa akul jani menene menene da yake cewa akul jani ne zirin sayyidin an wata dinu maurusun bi ilmin fallam yar أقل الجاري نهريرا سليل الأكارم وإن دلل الجهال ذا العلم والهدى فتفسيره ذو الجاري ليس بعالم بكسب يكون الإرث عند نبينا عليه صلاة الله عبد العوالم shehu radiyallahu ya ce waza dinu kaga wannan addinin maurusin bi ilmin ana gadansa ne da ilimi waza dinu maurusin bi ilmin fallan ya rasa akul jali ma'abocin jayinsu ba zai taba gadan ilimi ba ba zai taba zamantowa shugaba ba nihiririn salil academy ko da ku ɗan gidan manyan mutane ne ko da ku baban ka shehi ne ko da ku kakan ka shehi ne ko da wane ne kakan naka in dai ba za ka tashi ka nemi ilimi ba to ba za ka zamanto shugaba ba in ji shawai ibrahim yasa shawai ya ce bikasbin da gogayya da nema ne da nema ne ake gadon manzan Allah amma a zauna kawai ni ɗan shehiwa ne ne ni dan malam wane ne sannan ka zamanto magajin manzon Allah a zo a ringa maka ka za ka bata bayan ka bata kuma za ka batar da mutane abin da yake faruwa kenan ka ga yadda rayuwar Maulana Shaw radiyallahu ta'ala anhu take a wajen neman ilimi nema ake yi na gaske gashi akwai baiwar amma ba a kyale barwa an ce ta tsaya a nan ta aiki ba a tashi akai aka nemi ilimin da gasken gaske idan har annabin Allah idan har annabin Allah zai gaji a wajen neman ilimi na kai annabin Musa laƙallaƙi na mun safari na haza na saban ya ce ba to ina kuma ga mayan uwa za mu ce ba zai yi ba wato imam hassan sisa radiyallahu anhu ya ba mu labari yake cewa wata rana suna zaune a ɗakin shehu da ƴaƴa da jikoki ta anninsa ana ta yi da shehu radiyallahu anhu kawai sai aka aiko da wasiƙa daga banzu dan jiya kenan aka nema fatawa aka nema a wajen shawarar jannawar da ya karanta aka yana kishin gida kan gado sai ya ce alhazan ya ce na'am ya ce duba nan gabanka ka dubi littafin wan shuraisi wato littafin da ake ci mishi kitabun mi'yarul maghribi wal jami'u ala fatawi ifriqiyya wal andalus wal maghrib yace ka je ka dauki wannan littafi mujallar littafin nan ya kai kusan mujalladi wajen goma sha biyu ko goma sha uku mujalladi mujalladi goma sha biyu ko sha uku yan uwa sai shehu ya ce ka je ka buɗe mujalladi na kaza sannan in ka buɗe mujalladi na kaza ka buɗe feji na kaza ka irga layi na ƙasa zuwa kaza anan wannan tambayar anan amsar ta take yace duk dai yau rabuwa na da karanta littafin nan shekara arba'in amma ka je ka buɗe ka gani ya je lokaci ne ya salamun tafas da tumar da lokaci ya je ya buɗe da ya je ya buɗe ya je ta da hakan take wannan suna nuna mana abu mai abu guda biyu cewa shehu ibrahim bai san mai manto da na gaya muku ɗazu ba sannan shehu ba irin ba ne ba yan zamani da muke so littafai muke decoration din sa a ɗakin mu in kawo abokina in ce zo ka ga maktaba ta labina amma ba na buɗe littafi shi da kansa yake faɗa ya ce duk littafin da babana ya siya na karanta na haddace duk littafin da ni ma na siya na karanta na haddace wato Ustaz Barhama Job, sakataren Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya ce, Na sha zuwa raka Shehu radiyallahu anhu duka kanti da ake sayar da littattafai, bookshop inda ake sayar da littattafai, sai Shehu ya je kawai wajen ya ce ba ni duk littafin da malam wane ya taɓa karantawa, ya taɓa rubutawa ba ni shi sai a sauko da su. Idan ya tashi ya ce nawa ne kuɗin idan aka faɗa ga adadin kuɗin ya ce bai taɓa gani inda shau ya taya kuɗin littafi ba komai tsadarsa saboda mai girmama ilimi girmama ilimi zai haka la haula wala quwwata ba dan shau ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu yayi karatu ba malam da yau ba mu da bakin da muke da kirje mu ce mu almajiran karatu ne fa ba dan ya zamanto mai karatu wanda iya bincike da ba shi da shehu ibrahim sajjan lanu ba zai tsaya a taron mutane a kano cikin manya-manyan malaman Najeriya ya ce musu duk mutumin da ya kawo min hadisi guda ɗaya da efi wanda ya nuna cewa manzan Allah ya yi sallah sajali ya yi tsaki hannu duk wanda ya kawo min hadisi guda ɗaya da efi ni kuma zan ba shi dukkan littattafai nawa zan haɗa mai littattafan gidan Alhaji Ubarin aka tafi ba a samu ba kuma har yau ta addishin yana nan ba a samu hadisi da ya karanta ga annabi nan ya da ya tashi zai sallah ya yi saddalu ba babu inda bai karanta ba zai fada inda bai yi bincike ba zai fada yan uwa a gaban kowa ya fada ba za ka gane cikar fadin kirji shawa ilimi ba sai kana jin tafsirin da yake na alkur'ani walau yaren larabci ko wanda yake yi da lugha muhalliya wato yaren walfu ka ga yadda yake bubbugo da karatu wannan fa tafsiri da muhammad wuld shek abdullahi jijiba da ya tara mana tafsiri ne guda ɗaya na shekara ɗaya tak alif dubu ɗaya ɗari da tamanin da uku na shekara ɗaya amma shi da kansa yake cewa kuma da ka ake yin tafsirin shi ne majabakin shi ne kuma mai tafsirin idan ya zo kawai idan ya ɗauki takardar babansa na tafsiri sai sai ya naɗe su kai a nuna fara a wurin lalata shari'a suna kawai ta rangar ba ya ce a wannan a shekarun da shi fa yana tsufa ne ba na tsufansa an gaji to sai da ya fitar da hadisai sama da guda dubu shida wanda shehu barhama ya kawo da kirjinsa an zahar ka ku an yi karatu ba za ka gane cewa ana da faɗi ba a iya bincike sai shehu yana tafsiri zai ce maka ma'a jalib dini su yi ko ma'a a nan wajen ya samu zallatul kadam wato kafa ta ta ɗan ta ɗan yi tuntuɓe wannan magana da ya kawo ba daidai ba ne ba daidai ta ita ce kaza hujja ta kuma shine kaza kaza kaza kaza ba za ka gane cewa maulaku shi radiyallahu ta'ala anu an koshi da ilimi ba farkon shekarar da ya je alif dubu ɗaya da ɗari tara da talatin da biyar nake tunani da ya je da ya je haka ne da talatin da biyar da ya je aikin hajjinsa na farko kaga akwai su masaka akwai su masaka dan kawo ko sharifin nan yanzu a cikin kuma ya fi shekara sai Bibi da haka, da shehu radiyallahu ta'ala anhu ya je, aikin hajjinsa na farko, ya ji ya gama tawafi ko sai ya tarar da wani malami na Saudiya, yana zo na tso yana ba da karatu, yana zuwa sai yake sai yake kawo ayar Ar-Rahmanu alal arshi tawa. Sai ce Allah ya yi istiwa'i akan al'arshi kamar yadda na yi daidaitan nan akan kujerar da nake zaune. Faɗa wasa ke da zaune sai shi ya ce ba zai yi ba haka. cewa ya ce mai layimkin wannan ba mai yiwa ba ne ba ya juyo cikin al'ajabi wane ne wannan yake yin ta'awun yaka kawai sai zartar da wani saurayi ne baki ba farin gemu ko ɗaya kuma baki ba farin gemu ko ɗaya ya ce saboda mai kace haka ya ce saboda ta fuskoki guda biyu ya ce ta fuska ta farko shine ka ce Allah ya yi daidaito al'arshi akan al'arshi kamar yadda ka daidaita ya ce to fuskar da ba zai taɓa yiwuwa ba shi ne kai yanzu ka ce yadda ka daidaita akan kujera to kujera na ta ɗauke ka ta fi ka ƙarfi shi isa ka iya zama a kanta kuma ta fi ka faɗi shi sa ka iya zama da ka fi ka faɗi da ba za ka zauna ba kuma duk wa'innan mustahili ne a haƙƙin Allah a samu abin da ya fi faɗi ga Allah a samu abin da ya fi kuma Allah ƙarfi don haka idan aka ce Allah ya zauna al'arshi to al'arshin ta fi ƙarfin Allah shi sa ta iya ɗaukar nauyin Allah. Fuska ta nauke ta ɗaya ko? Ya ce fuska ta biyu ina so ka sani faɗin da aka ce al-Rahman al-Arshi sawa idafar al'arshi ga Allah wata idafa ce da ake ce mata idafatu tashrifin wa takrimin ne tashrifi ne kawai dan nuna girma da ɗaukaka na Allah yace amma idan an ce wai dan kawai an ce haka sai ya ce to ina da tambaya malam alkur'ani ya nuna mana cewa ɗaki ka'abar nan ɗakin Allah ne shin yanzu zo mu je ka'aba mu buɗe za mu ga Allah yana zaune akan kujera kan ne ɗakinsa ne yana yana maraba da hajjat alhamdai ai ba zai yi ba ya ce ba zai yi ba ya ce kuma alkur'ani ya gaya mana faƙara lahum rasulullahi na lahi wa suqiya cewa na lahi taguwar Allah ba mu taɓa ji a tarihi ba ko a wani littafi an ce ga wani ga shi nan Allah ya kan taguwa ko yana ko ko ko ya kan wannan taguwar ko yana kiwon ta kuma amma Allah ya ce taguwarsa to ana nufin kenan Allah yana kan taguwa yana da taguwa amma kuma Allah a nan wajen ijabatu tashrifin wa takrimin haka fa da shi bai tsaya ma'amiri shi la hawla wala quwwata illa billah lokaci yayi to shi kenan babu komai za mu daura gobe insha Allah kan abin da zamu bayani da shi akan gobe irin iliman da Allah subhanahu wata'ala ya gada mu wala mu shara radiyallahu ta'ala anhu da kuma mu dawo kuma bangaren mun yi magana hadda alqur'ani sa yaya ya bawa alqur'ani muhimmanci amin ya amin amin
amin amin
amin amin
alhamdulillah alfa kare lafiya